kunna إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاءكم يقول شاءكم قوة الربيع الثاني يرى النبي صلى الله عليه وسلم دولا لدريه دولا أربعين شدة wanda ya dace da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babin raba'i malam ya ce wa ummi salama radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga ummu salama Allah ya ƙara mata yarda ta ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah, ira da amincin Allah, ya ƙara tabbata a gare shi ya ce, La yi harrimu, bai haramtawa minar raba'i daga shayar da yaro nono, illa ma fata ƙal'am'a'a, sai dai abin da ya tsage ‘yan hanjin yaro’. sai abin da ya bude ‘yan hanjin yaro, wakana kuma sai ya zamanto ƙablal fitami gabanin a yayi yaro. Rawahun Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi. Wakala a wasu huwa kuma shi ya inganta shi wal hakim da Imam al-hakim. abinda hadisi yake nunawa cewa idan mace ta ba yaro nono ba za ta zama muharramar shi ba shi ma ba zai zama muharraminta ba har sai ya sha nonon nan a lokacin da yake da bukatar shi sai nonon ya zamanto sanadiyar budewa hanjin shi hanji na budewa saboda yaro na samun nono yana sha saboda abinci ne kamar yadda kai ma kake cin abinci an jinka na budewa saboda mi shine abincin da kake ci yake ma maganin yunwa ma'ana sai nono yayi ma yaro maganin yunwa sa'annan kuma shayar da nono bai haramta wannan dan ga wadda ta bashi nono ita ma ba ta zama haramun gare shi sai ya zamanto kahin a yayi shi ne idan an yaye yaro mace ko so nawa ta bashi nono to ba za ta zama muharraman shi ba saboda yana shan shi ne baya bukatar shi ya tsallake siradin shan nono ya riga ya ba nono baya ko bai sha shi ba in ya ci abinci yana iya tsayawa da haka dan ko ma waye ba shi nono to ba zai zama haramun gare shi ba macen da ta ba nono yana iya aurenta mun gane ko ko kuma yana iya auren ‘ya'yanta yana iya auren jikokinta yana iya auren kannanta duk ba muharraman shi bane ita ma ɗiyanta suna yawuran ɗiyan shi ko jikokinta suna yawuran ɗiyan shi haka dai babu haramci tsakaninsu dole sai ya cika waɗannan sharaɗi guda biyu da zamanto ya buɗe hanjin yaro mana hanji kun san hanji hanji yaro yan ƙanana ne to amma yau da gobe na son abinci suna bi suna ƙara girma ko to muke ƙara musu girma abincin da yaro ke ci nonon da yaro ke sha shi yake bude mai hanji har ya samu wata rana bayan ya ishe iya cin abinci saboda nono yana matsayin abincin da kai kake ci saye da marice ga yaro shi a wurin shi shine abincin shi muna fahimta ko to saboda haka kenan wannan sharadi ne daga cikin sharadan shan nono wanda yake haramta macen da ta shayar da yaro nono dole sai ya zamanto ya bude mai hanci sannan kuma sai ya zamanto an yi shi ne gabanin yaye amma aka yi shi kayan yaye kuma ya cika shi ma sharaɗi bayan ya bude hanjin yaro to kuma sai ya zamanto mai an yi shi gaban yanda muka karanto sai an yi so nawa sai an yi so biyar ko sai an shayar so biyar Allah ya samu dace hadisi na gaba malam ya cewa ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yarda qala yace la radaa babu shayarwa wadda take yin tasiri akan wanda aka shayar illa fil haulaini sai a cikin shekaru guda biyu mana gabanin a yayi yaro kenan sai ya zamanto cikin shekara ta farko ko ta biyu kahin a yayi shi domin Allah subhanahu wataala ya ce yurdina auladahunna haulaini kamilaini mata suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakki to a cikin waɗannan shekarun guda biyu idan aka ba yaro nono to zai mai tasiri zai haramta mai macen da ta shayar da shi da yayanta da yan uwanta duk sun zamanto dangin shi ne amma idan aka yi shi bayan shekara biyu kamar yadda muka faɗi da zu to babu wani tasiri a ciki saboda haka babu shayarwa mana shayarwa ba za ta haramta yaro ba ko ta haramta macen da ta shayar da yaro ba sai in an yi a cikin waɗannan shekaru guda biyu gabanin yayi shi rawahu dara kutni dara kutni ya rawaito shi wa ibn adiyin da kuma ibn adiyin marfu'an wa mawqufan su biyun duka sun ruwaito shi marfu'i maganar manzo Allah alaihi salatu wassalam kuma sun ruwaito shi magana Abdullahi dan Abbas mawqufi wa rajjaha al mawqufa amma dukkan su sun linjayar da cewa mawqufi ne da Daraqutni da Ibn Adiyin duka sun ce hadisi ne mawqufi ma'ana magana Abdullahi dan Abbas ne amma su biyun kuma duk sun ruwaito marfu'i cewa manzo Allah ne ya faɗa amma kuma a ƙarshe dukkan sun tabbatar da cewa mawqufi din shine mai linjayi ba marfu'i ba ma'ana magana Abdullahi dan Abbas ce ba maganar manzon Allah ba alaihi salatu wassalam وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karba hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la radaa babu shayarwa tabbatacciya wadda take haramta tsakanin wanda ya sha da wanda aka sha nashi din illa ma an shazal azma sai abinda ya tado kashi sai abinda ya sa kashi ya girma tunda abinci ne ko sai ba ba kana cin sakamakon cin abincin da kake ba jikin kake yin kwari ba to sai abin da yasa yaro ya kwari sai shayarwar da ta sa yaro ya kwari shine mana an shaza al-azma kamar yadda Allah ya ce wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma kadiba zuwa ga kasusuwa ka gani yadda muke dago su sannan mu rufe su da tsoka to an shazal azma ya dago ya girmama kashi kashi ya yi girma sakamakon shan nonon da ake yi wa ambatan lahma kuma ya sa naman jikin yaro ya tsiro mana yaro ya tashi ya abin nan ya sa ya karu sakamakon shan nono da yake yana ƙara girma to sai irin wannan shan nonon ne yake haramtawa akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi saboda shi ma na hadisi yana ƙara nuna mana wato ma'anan shayar da yaro nono yaushe yaro yake shan nono shayarwar ta mai tasiri shine idan ya sha nono nonon ya sa kashin shi ya kwari tsokar jikin shi kuma ta ƙara yin girma ana yaro ya girma sakamakon yana shan nono mun gane ko kenan dai kaga wannan yana buƙatar kenan yau da gobe ko kuma ya sha akalla din wanda shari'a ta ce so biyar in ya sha ya ƙoshi kuma wani lokaci ya ƙara sha ya ƙoshi kuma ya ƙara sha ya ƙoshi ko dai diran nan ko kuma kwana da kwanaki to da zara an samu haka nan to yaro ya sha nonon da zai haramta mai wannan macen sannan kuma ita ma ta zamanto haramun gare shi shine ma'anar wannan hadisi hadisi da yana ta kawo mamu irin ka'idodi da dokokin da ya kamata a samu a wurin ban nono ba haka kawai ba ban nono yake zamantowa yana haramta waɗanda suka yi mu'amala tsakaninsu ba sai an samu waɗannan ka'idodin sun tabbata وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه an karbo daga uquba dan haris Allah ya kara mashi yarda annahu lalle shi tazawwaja umma yahya ya auri wata mace da ake ce ma umma yahya binta abi ihab ya abi ihab faja'at imra'atun sai wata mace ta zo wa qalat sai ta ce qad ardatukuma ta zo ta same su ta yi masu sallama ta shigo gidansu ta gaida su ta ce ango da amarya ta ce aikau dukkan kukun sha nono na kuri wa da kane ne ku babu aure tsakanin ku nan shayar da ku nono ya haka ya kama ku aure amince ne to amince bari in tuna muku na shayar da ku nono ku fasalar nabiya sallallahu alaihi wasallam sai shi ukuba dan al-haris ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa to ya za'i wa qad qila al-hali ya riga an baji zalla yace ya kake so ayi an riga an gai cewa an shayar da kuku bi mace guda ta ba ku nono to sai mi kuma ya kara a wata riwaya ce ya rasulallah auren na hawan daura shi kuma ita macen nan ta ce ta shayar da mu waye shaida ta manzala ya ce karbi da ita kawai ka roƙi Allah ya hurhura ma wata kawai ka yi haƙuri ya kare har sau hudu wata riwaya manzala na cewa karbi da ita ba faraka uku ba sai uku ba ya rabu da ita ونكحت زوجا غيره سيتا ورون مجي wanda ba shi ba akhrajahu al-bukhari wannan hadisi ne ingantacce hadisi yana nuna mu ana karban shaidan mace guda daya idan ta zo ta ba da labarin cewa ta shayar da mutum nono hadisi ya nuna haka ana kamar zalla ya karbi maganar ta sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan akwai halaccin ba sai an samu wata macen ba ba sai an cewa ya shaida ki ba tunda ita ta yi to shikenan ya isa ko malamai suka ce a a baban shaida dole sai an samu mutum biyu sai an samu mace biyu ko kuma a samu namiji guda da mace biyu kowa dai duk mazabobi sun yi bayanai amma zahirin wannan manzalar sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaida ta yi ta kadai saboda mi saboda lamarin shayarwa lamari ne da shayar mace maza ba sani ba ba harkan maza ba ce ballantana su yi shaida haraka ce ta mata kuma babu wanda yi su sani game da wannan harakai za ka in sun bada shaida ana karɓar shaida su kawai shi yasa manzala ya ce ka rabu da ita manzala bai ce ba cikin maza wa ke shaida ina wata mace da take maki shaida ai lokacin da zaki ba su nono din ko dai shi ko ita sai an samu wani ya gane ki wa kika taba gani yana kallon ki kina ba wani cikin su nono duk manzo Allah bai wannan tambayar ba kaga ya nuna kina ana ni ya nuna halaccin karban shaidan mace guda daya a cikin sha'aninta a cikin abin da yake bance ta musamman ma na shayarwa idan ta ba da labari cewa ta shayar da wata ko ta shayar da wani ko su biyan kamar nan wurin duka ta shayar da su to ana aiki da maganarta ya sa manzo Allah kai tsaye ya yi aiki da maganarta hadisi na gaba malam yace wa an ziyad bin sahmi radiyallahu anhu an karba hadisi daga ziyad as-sahmi Allah ya kara mashi yarda qala yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi sallama ya na an tustarba'a a nemo mai shayarwa alhamqa'a mara hankali a nemo wadda za ta ba nono- yaro nono ba ta da hankali ma'ana mara hankali ka a sa ta ta shayar da yaro nono domin shi ma yana iya zamantowa mara hankali ko ba haka ba ne kama hadisi yana so hadisi ne galibi malamai sun taka hadisi ne ba'ifi amma mala ya kawo shi dai nuna mu cewa idan an tashi nemo mai shayarwa saboda dalili ke kamawa ko dai uwar yaron ta rasu kuma cikin dangi ba duk mutane an bincika ba a samu wadda za ta iyawa ba to ana yi ta nemo wata ko da ba ta shayi dangi ba ko kuma mu an sake ta kuma da yaron ita kuma ta ce ba ta bayi nono ta ce ga ɗanka ka je ka nemo macen da za ta shayar da shi an samu rikici tsakanin miji da mata bayan bayan ainihin an rabu ita kuma ta ce ba ta shayarwa duka wannan Allah ya faɗa ya ce wala junaha alaikum an tastardi wa auladakum babu laihi akan ku ku nemo waɗanda za su shayar maku da 'ya'yanku in su waye sun kiya ko wani arattum an tastardi wa auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan kuna so ku nemo madiyanku waɗanda za su ba su nono ka gani uwayen na nan uwa ta ce tana da haƙƙi ta ce ba ta badawa ko dai saboda sabani ko kuma saboda an rabu da ita kuma ga kuɗin da take so a bata an ce ba za a bata su ba to tana iya cewa rike dan ka je ka nemi wadda za ka ba irin wannan kuɗin ta je ta shayar da shi ni ba na shayar da shi dan haka haka ba ilahi ba to idan an tashi nemo macen da za ta shayar da yaro nono sai a nemo mace mai hankali mace mai natsuwa mai tarbiyya mai ladabi wadda albarkar tarbiyyarta da ladabinta zai bi nonon yaron yaron yana shawar da nonon yana samun tarbiyyarta halinta zuciyarta ta kwarai tana ƙara shiga cikin nonon da yaro yake sha yaro sai tashi ya zama na kwarai mana sai an nemo mai lafiya mai lahiya kai kwakwalwar ta lahiyayya ce ba tababba ba ce domin tababba za ta bai da yaro tababbe hirgitatta za ta hirgitar da yaro watsatsa za ta sa yaro ya zama watsacce wulakantacce yawa ya ta zuba shi ma kamar yadda ya ga uwarshi da ta shayar da shi tana zuba saraka sai a yi hankali in za a kuma mata masu zanki hankali in sun je cikin dangi su barbarin kowace mace tana ɗaukar yaro ta bashi nono to in yana taɓa nonon watsacce watsacce za ya zama Mm. ba zai har da ƙur'ani ba in ma ya sai dai zamanto ta kadari yana karatun ƙur'anin ƙur'anin na tsine mai albarka saboda bai da hali na ƙwarai saboda ya sha nonon wata ɗibabba to ana so a nemo mi ana so a nemo mace ta ƙwarai ta shayar da yaro nono mai tarbiyya mai hali na ƙwarai mai tsoron Allah mai riko da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka ya kamata a yi shi yasa nan wannan sahabi ya ce manzala ya na an tustarba alhabqa a nemo wawiya sakara taɓaɓɓa wagila marasa hankali ita ce hamka namiji kuma sai a ce mai ahmak wawa ko kuma sakari ko mai karancin hankali to ita kuma mai karancin hankali mace sai a ce mata alhamqa to manzala sallallahu alaihi wasallama yana a sanya ta ta shayar da yaro nono saboda shi ma kai ya zamanto tababbe irinta akhrajahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da wannan hadisi wa huwa mursalun kuma hadisi ne mursal wa laysat li ziyadin suhba shi kuma ziyada din nan wanda aka rawaito ya ce manzo Allah ya hana shi kuma ba sahabi bane ba cikin sabon manzo Allah asali ma malamai sun ce majhuli ne ba a san kowane ne ba ba sahabi ba ne ko ba a san wane ne ba ba tabi'i ba ne ba a san shi ba ana samun irin wannan matsala a cikin riwayar hadisi to tunda haka nan ne ba a kafa hujja da hadisi amma dai sai a koma zuwa ga albara'atul asliya duk da hadisi bai inganta ba to kuma ana diba ga shin ko ya halitta ko wata bata a bata yaro ta shayar da shi ko ku bai halitta ba ya halitta a ɗauki a yaro a miƙa ma macen da ba ta da ɗabi'a ta ƙwarai macen da in wannan ya hita daga wurin ta wannan za ya shiga in ya hito kuma wani za ya shiga ita ma haka in ta shiga wannan gida wancan za ta faɗawa tana mu'amala da maza ya halitta a miƙa mata ɗan a barta da shi ta shayar da shi kaga bai halitta ba duk da babu hadisi to bai halitta ba yi saboda ba su da ladabi ba su da tarbiyya ba su da halayya ta kwarai to kuma ɗabi'a ɗaukar ta ake yi inda nonon baya da albarka nonon da za ya sha to kaga rishe wannan albarka sai ta bi shi saboda ka darjewa za a yi a bincika a tona a samo mace ta kwarai wadda ta san Allah ta san ma'aikin Allah ta san darajar iyaye ta san darajar mutane tana da hali na kwarai to wannan kirkin da ke gare ta sai ya bi nonon yaron yaron sai ya tashi na kwarai wallahu ta'ala alam babu ya kare baban da yake bayanin wato shayarwa a cikin addinin musulunci malam yace babun nafaqat baban da yake bayanin ciyarwa ciyarwa shine daukar dawaine iyali amma da hausa muna ce bata ciyarwa ai akwai shi a ciki akwai tufatarwa akwai ba da wurin zama akwai bukatu na yau da gobe duk ba ci bane ai to amma duk suna shiga cikin me suna shiga cikin annafaqat annafaqat jam'i ne nafaqa Allah ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na wata ciyarwa ko yaya take au nazartum min nadrin ko kuma kuka yi bakance fa inna Allah ya alamu Allah ya sani to wannan nafaka ciyarwa za mu tare a ko kuma za ta yin bayanin hukunce-hukuncen ɗaukar ɗawaine iyali matanka ko matarka iyanka maza da mata da kuma sauran waɗanda suke da alaka da kai uwaye da ‘yan uwa da dangi da da makusantanka musulunci bai bar mu komi ba sai da mun bayani malam yace ana Aisha radiyallahu anha qalat an karba hadisi daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace dakhalat hindu bintu abi utba ko bintu utba dakhalat hindu bintu utba hindu diya utba imra'atu abi sufyana matar abi sufyan ta zo ta shigo ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qalat sai ta ce ya rasulullah ta ce ya bayakin Allah inna abu sufiyana lalle abu sufiyan sarkin makka na wancan lokacin rajulun mutum ne shahihun mai mako mai mako mako ke gare shi kamar ya sha kudi abinda ya nuna halaccin mace tana iya kai karaka a wurin malaminka wurin malaminka ta kai ka kara saboda wata muguwar ɗabi'a da take kake gwada mata ta yi ta yi kage bari sai ta kai ka wurin mana a kira ka ma hada kuma tana da haƙi kuma in an dawo kaka same ta kai ta kumbutsar ta a ta kai ka inda ya kamata a ma hada a ja hankalinka ka san cewa amana ce gare ka don haka ta je ta kai karan mijinta ta ce mutum ne wanda yake shahi mutum ne ga da kuɗi amma makoki gari shi ba ya kwantuwa la yu'tini minan nafaqa bai bani daga ciyarwa ma yakfini abin da yake isata wa yakfi bani ya da abin da yake isa diyana ma'ana bai ba mu abin da yake isan mu da ni da diyana kullum abin da yake ba mu dan kadan ne wannan kuma ya halitta mace ta kai karan miji sannan kuma ya halitta a yi gulma inda dalili cin nama ba ma cin nama ba cin kashin mutum ma inda da dalili sai a yi kamar nan wurin kaga da dalili ya halitta ka kai kara ka kai kara ka aibanta mutumin da kai kara ka ce wani azzalimi ne wani mugu ne ya cuce ni me ya kai saboda so kake a sulhunta ka da kai da shi ba ka je ne kawai ka yi rashi ka ji daɗi ga bakinka ba a ka kai shi kara ne saboda kwato maka haƙƙinka kaga ai ta kamanta shi da kamanni mara kyau ko ya ce rajulun shahiyun mutum mako mutum ko mako ne ba so a gaya mai haka na wai kalma ce mara daɗi amma so take ya gyara ta ce abin da yake bani da ɗiyana ba ya isa ta illa ma akhadtu min malihi sai dai abin da na ɗauka da kaina daga cikin dukiyar shi bi ghairi ilmihi ba tare da ilimin shi ba tare da ya sani ba in ya bani na ga abin bai so ba sai in je in ƙara da kaina ba sai na gaya mashi ba ba alayya shin ko a kaina fi zalika cikin wannan min junahin akwai laifi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhi min malihi bil ma'ruf ki dauka daga cikin dukiyar shi da abin da zai isa ku da abin da yake sananne ne cewa shine yake wadatar iyaka yawan ma yakfi ki abin da zai ishe ki wa yakfi bani ki da abin da zai shirye ki muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kaga hadisi yana nuna mamu cewa wajibi ne mutum ya dauki dawainiyar iyalin shi ciyarwa wajibi ne gwargwadon halin kowa mawadaci ya ciyar daidai da wadatar shi matsakaici ya ciyar daidai da tsakaituwar shi talaka shi ma ya ciyar daidai da talaucin shi idan mawadaci ya ki bada abin da ya kamata to ainihi bai sauke nauyin da Allah ya dora mashi ba shi ma haka nan koyaya ke gare ka sai ka bada mawadaci bai kamata ba a ce gidan shi ba a koshi ba yana da wadata ko ba haka ba amma talakan da ba ya da shi ma sai ya bada daidai abin da yake da daidai abin da ya samu sai ya bada kas saboda talauci shi kuma ya ce to wannan in na ba su me za su yi da shi ka ba su yahi babu muna ganewa ko zara ka ciyar da iyali wajibi ne domin amana ce ka doko idan baka ci da su ba za a ci da maka su to amana ce ka doko kuma wannan amanar sai Allah ya tambayi ka ita zara ka wajibi ne ka ci da ɗiyanka wajibi ne ka ci da matanka wajibi ne ka ba su abin da zai ishe su abinci dai dole ne dole su ci abinci su koshi saboda shi abinci ba a wadatuwa daga barin shi shi dole kullum sai an ci shi an koshi in dai kana da tuwa ba su su koshi amma wani shagali na daban baka ba su ba wannan kyautatawa ce da ma baka yi ba kyautatawa ce kuma in ka gyara ai ka sani in ka bata ka sani yawa a ce kullum sai an ci nama wannan to ba dole bane saboda shi nama dama ba dole bane a ci shi sai ta yi daɗi ake cin nama amma dai to a samu to a gina da kyau a zuba a cikin ciki a ci a ji nauyi ga jiki wannan dole ne yau shinkafa haka nan in ma da gishiri ma da me za a cinta da ci amma da wani shagari wani lebu wani wane ne wannan ba dole bane eh in ka ga dama ne radda kake so sai a yi a radda ba ka so kuma a ki Allah ba zai tambaye ka ba amma dai abinci dole ne ka ba su ruwan sha dole ne ka ba su wurin zama dole ka ba iyalinka sutura ita ba gwargwado ba sai iri kaza ba wanda za ta rufe masu jiki amma matsayin ka na kana da wadata to kuma sai ka masu irin ta mawadata dan kan ka bar su su koma barayi baka yi masu tsoron ki kwata da kansu suna yi to sai ka yi masu da kanka abin da zai sa su manta kayan ka ma gaba daya Yana hadisi yana nuna mu cewa idan mutum ya ba mace abinda za ta yin abincin yau da gobe bai ishe ta ba kuma ta ga gararan ɗauka ta kara to ya halitta ta kara amma ba za ta kara daidai bukatarta ba za ta ɗauki fiye da bukatarta ba za ta ɗauki daidai bukatarta yawwa kilo biyu ke isar su sai ba su kilo ɗaya da rabi sai ta karo rabin in ta ga inda shinkafa take in kuma kuɗi yake ba su sai kilon shinkafa ɗin biyu ke isassu sai ya ba ta daidai ɗaya da rabi sai ya mance shiga wanka ta ga ɗaki wadda sai ta shiga sai ta nemo kuɗin rabin kilo daidai rabi in ta ƙara to ta ci haram in ta ɗauko na kilo guda ta ci haram ko in ta ɗauko ta ce gama kuɗin nan ba a iya ba mu gasu nan kamar banza ma suke a'a ki ɗauko daidai abin da ke bukata in kika ƙara ke ma kin yi haram kamar yadda shi ma da yake baku abin da za a isa ku shi ma ya saba ma Allah to ke ma in kika ɗauka in saba ma Allah ka sai ki ɗauko daidai abin da zai sau maku wannan ramin kilon ku samu kilo biyu muna ganewa ku to haka ma duk bukatu gaba ɗaya waɗanda dole ne namiji ya mamaci idan bai yi ba to mace tana ya ɗauka da kanta in ta ɗauka ba ta saba ba Allah subhanahu wa ta'ala ba وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال an karba hadisi daga Tariq al-Muharibi Allah ya kara mashi yarda kala yace qadimna al-Madinata yace mun zo Madina fa idza rasulullah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qa'imun ala al-minbar yana saman minbar yana tsaye yakhbubu an-nas yana ma mutane hudu ba wa yaqulu yana cewa yadul mu'ti al-ulya hannun mai badawa ita ce mafi daukaka ita ce mai daraja ita ce kololuwa ka yi kwaɗayin ka zamanto mai badawa kan ka zamanto kai ne mai karba domin ka zamanto kai ne mai karba ƙasa kake sai ta kama dole bayan da za ka yi wabda bi man ta'ulu sai muka ji manzala yana cewa ka fara da wanda kake cidawa da wanda kake ɗaukar nauyin shi da wanda yake iyalinka ne ummaka ka fara da mahaifiyarka wa baka kafara da babanka wa ukhtaka kafara da yar uwarka wa akhaka kafara da dan uwanka kullu ana fara ne da mata saboda sun yi rauni kaga wurin bangaren haihuwa sai aka ce a fara da uwa wurin bangaren yan uwantaka sai aka ce a fara da yar uwa sai aka kawo dan uwa daga baya ko yawa idan ka ce yadda mammanka to sai babanka wa ukhtaka da yar uwarka wa akhaka da dan uwanka thumma adnaka sa'an nan mafi kusa da kai fa adnaka sa'an nan mafi kusa da kai rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i yarwaito shi wa ibn hibban ibn hibban yace hadisi ne ingantacce wa daraqutni da kuma daraqutni duka sun inganta wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mamu wato muhimmancin ciyarwa duk wanda yake ciyarwa shine mai wanda yake da daukaka sama wanda yake cida kuma shine kasa sannan kuma yana nuna mana cewa wato wurin ciyarwa ana farawa ne da uwa ko kuma a ce wurin kyautatawa ana gabatar da uwa akan uba ana gabatar da yan uwa akan dan uwa sa'annan masu bi masu wurin kyautatawa kamar yadda dama dai mun sani hakkin uwa yana game da na uba har sau uku yawwa saboda haka in za ka kyautata sai ka kyautata ma uwa sau uku sannan ka kyautata ma uba to ɗaya in ka tashi ba babanka kuɗi da mammanka suna da rai sai ka ba uba jika uku mammanka ba ta jika goma ka raba uku kenan haƙƙi uku ce ba ba ya haƙuri Allah ne ya ce a yi hakan in za ka kai su maka sai ka fara da uwa sannan ka ka abin nan uba ya tafi daga baya in ba yiwuwa su sai tare da da uwa ke farawa hakinta yana gaba sai in ta ga rikici za rikici ta ce da Allah a bar shi ta yi duk inda ya je tsego mai yake tagi da a rai bakin sai a ce ya tafi shi ke amma dai haƙin ta ne kuma da abinda za a badawa kamata ya bada wanda nata ya hina shi inda haƙin ta ya hina shi yawa to kuma abinda za a miƙawa na kyautatawa shi ma ya yi sai an fara ba ta sannan a bashi kuma nata sai ya hina shi yawa muna ganewa ko amma wannan musahabi ne ba wai dole bane idan al'adar mu ta gudana akan wato gabatar da uba saboda rikici da rigima da sauransu to shikenan sai a bashi ita kuma uwa da ma an santa da hakuri yayi ko ba haka ba ta yi uba hakuri wannan bangaren shikenan sai a bashi a kyale ta ko kuma a bashi wanda nata ya hina shi yawa musamman in gida guda suke shike ci da ta wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara na'am
الله أكبر الله أكبر
sai mijin cewa ɗan sai ba baban shi take ya tahi umara to sai shi surikin kenan uban mijin sai ce a bai son tahiya a ba babban matai ta ɗan kenan surukai to ita sai ta ga tana ɗan karanta sai ta saida shi miliyan biyu sai ta ce cika za ta yi ta yi aikin hajji da aka zo kuma kuɗin ba su isa da ta ce babanta ya cika mata sai mijin ya ce a baba ba sai ya cika ba bari ni in baki sai kara mata jika ɗari shida sai ta je ta yi aikin haji to yanzu kwanakin ga sai ta ce mani eh, mijin ya ce zai tahiya haji tare da ƙaramin matai amare to sai ta ce to tun da haka ne ai ba kai ka bani tiken ba baba baban ka ya bani sai ce ayo ai kuɗin da gare shi yake ai shi ba baba babai ba kenan ni ne da baki don haka ta ce to wai yanzu in ta ce ita ma a ba ta haƙƙinta tun da can da za ta tahiya hajjin ya ba ita amarya jika ɗari shida to yanzu shi ma ya dace ta ce sai an bata haƙƙinta yanda tun da aikin hajji ne za su taya kuma shi zai biya ma amarya kuma guzuri da komi duka shi zai kula alhali ita da za ta taya ta ce ita ta cika ma kanta da miliyan biyu na karanta da kuma shi ya bata ɗari shida don ta cika kanna ya aika mata jika ɗari da tana can maka to sai dai ta ga da cewa kawai akwai kwaruwa tun da ai abin da amure za a taya da ita na guzuri da saura kuma shi ya zuba sai ta ga da cewa ita akwai kwaruwa to shi ne ta ce yanzu in ta ce ya ba ta haƙinta ta yi ba daidai ba kuma har ta ce mana to eh, ya ce ma a tambaye malamai shi ganin shi daidai yake yi
da haka ne gaskiya daidai ne ba sai an ba ta wani abu tunda a zuwa aikin hajji ba kan miji yake ba kan duk wanda Allah ya sauƙaƙe mu ne babu wani wanda aka dora ma ya biya ma wani a kowa in ya samu dama ne ta yi kala mace ta samu dama da kudin da ta je ta yi aikin hajji shikenan ba kuma miji ba sai ya ƙara mai da ta nan ba wani abu ne na addini ba ba cewa ya ba in tana da mata dole sai ka kai ta maka ba duk da take da wadata sai ta je ta yi abinta ko da yardarka ko ba yardarka yarda Allah take nema ba taka ba ba sai ka ba ta izini ba saboda aikin hajji ne iyaka ta gaya ma za ta tahiya sai kuma ka yi addu'a ka ce Allah ya kiyaye baka da dama hana ta saboda farilla ce wannan farilla tana gaba da farilla biyayya gari ka to kenan mace ta yi aikin hajji bana bada kuma miji ya ce za ya ko- za ya tahiya kuma ya tayi da abincin zamanta da kuma ta ce ba ta yarda ba tunda ita ta biya ma kanta to sai an biya ta abin ba ta da wannan haƙƙi idan ya ga dama saboda ya kashe wutan rigima sai yi.
eh sai ne kawai.
eh kenan dalili na sai ya cewa ba ta wani abu eh in na yana so ya ba ta wani abu ko rabin kuɗin da ta kashe ko wani abu in ya so fa Mm.
dan dai a zauna lafiya kai ya kawo rigima cikin gidan bai sai a yi yanan dan ya kai amarya ba ba dole su ya kai ta ba eh ba dole ba Ah.
ba ta yi ta yi ta sauke farin eh haka ne. shi kuma cewa ai kudin da ya sa ba baban ya ba kuma baban kudin shi eh ne uban shi ya biya mu shi kuma uba ya ce ya ba sarako shi shi kenan mu kudin shi ne shi mijin aslan haka ne
ya ba baban shi ko baban shi ya ce a ya biya ma matar ɗan eh babban mutum da babban matar shi ta kuma kuɗi ba su yi da isa ba ta cika ko eh ta cika kwarai shi ne
mm shi ne da kuɗi ba su yi da isa ba ta cika eh to kenan kuɗi nawa ne ne kenan an tashi ma wani abin ana so a yi daidaito sai ya biya ta yan kuɗin da ta kashe da haka wanda ta tara cikin wanda a wanda karan haka, eh.
yawa shi kenan kawai Mm. Allah ya saka kuma in ya so ne Masha Allah. Wannan kuma take cewa mace ce miji ya bugo daga waje a ce yana wajen aiki. To da ya bugo sai eh, abin ga amaryar ta ɗauka shi kuma ya so ga war gidan dan salula war gidan ci ita wannan dan saboda kishi ta ga mijinsu ne bugo kawai sai ta ɗauka sai ya ce saurara war gida na sake ki to ita kuma amarya ce ta ɗauka shi ne wata take tambaya malam yanzu ni ne aka saka koko war abin da gida ya faɗi suna shi ke eh
ai maganin take ne miji yana kasashen waje ya kira idan amarya sai ta masa ɗauki waya ta ga wani sako ne na munayici za a yi aka ce saurara ki ji uwar gida na sake ki eh,
ita nan ba da ita ake ba.
ba zai ɗauke kara yan tun da ya faɗi uwar gida to da wacce yake ba da ita yake ba ita ya saka ba amarya ba.
madalaki amma yin ci ya saki ko da ya ɗaukan kina wanda ya ɗaukan kina a inda ya ce wadda ta ɗauka ba eh haka ne ba amma tun da ya kira sunanta ya ce uwar gida ai kare shi ke an kare
Masha Allah, Allah ya ko saka.
kuma in ta ga waya sai ta ɗauka
wannan tambaya ta ƙarshe. Wan- wannan kuma take cewa tana so ta sa niqabi ko da yaushe amma sai ta ga mijinta gaskiya damuwa yake ya ce ta ta ta sa safa kahuwa amma dai shi ba so ta hita da niqabi to shi ta ce ta mai biyayya ko ko a'a niqabi ba dole bane ta sa tunda ta ga au ba shi a ta ce tana son sa niqabi amma miji ba ya so amma dai ya ce ta zan kisa su shak ba sai ta sa da na hannu da na kawo amma dai ban da na fuska ko ya halitta ta bai biya niqabi babu dalili karara da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suka yi sabani game da shi wasu suka ce dole ne wasu suka ce ba dole bane gaskiya to kenan tunda akwai sabanin malamai tana ya dauka wannan domin zaman aurenta ya fi sanya niqabin muhimmanci Allahu akbar gaskiya shikenan sai ta zangi tana dan gwadawa ta gani tunda Allah ya sa tana so sai ta ta ce tana son kwarai ta zangi dan sawa misali in baya nan sai ta sa abinta inda dai shi ma wani bangare ne na addini amma amma dai an yi sabani game da shi Allahu akbar tana iya sawa in baya nan ta sa abin radda kenan ta aje abin Allahu akbar ko in ta yi ta waje ba muna yi shi bane Yawwa.
in ta yi ta can waje inda baya ganin sai ta sa abinta haka
in ta ga za ta wani za ta wuce wani wuri da yake zama sai ta sai ta dage ko ta kwance shi ta ba shikenan ba Allah shi wannan ke na ƙarar gaskiya. Na ƙarshe, a hankali a hankali dai har ya gane an ga tambaya ce malam me yasa aka sa ma dutsen nan guda biyu safa da marwa wai ko suna da tarihi?
eh ba su da wani tarihi gaskiya kawai suna ne irin sunayen da ake samu wanda yasa aka samu dukin safa da marwa waɗannan sunaye kawai sunaye ne waɗanda mutane suke yi. mutanen da suke zama ga wuri sa mu sunan abu abin nan sunan duwatsu kaman kaman eh, abubuwa ne mu ma nan muna da su ai Hakan.
zaka ga wurare da yawa suna da suna shine kawai Allah ya samu dace yana ga kai tambayan nan barin ta za a yi. lokaci ya yi abin rike mutane ana ko ta karanta guda mun shi
Assalamu alaikum warahmatullah. Malam wani ya tambaya ce a wani lokaci ne ya dace bawa ya roƙi ubangijin shi idan yana sallah dare lokacin ruku'i ko lokacin sujada ko lokacin da ya kamata ya sallah.
wa wani lokaci ya kamata mutum ya roƙi Allah a cikin dare in yana ibada a ruku'i ba addu'a sujada ake addu'a ko kuma ana zamne amma yin addu'a cikin sujada ya yi ko ina falala in ka yi addu'a to sai ka in baka yi ba sai ka bari sai ka tashi zanne kai don bai kamata kana cikin sallah kana ta kana ta dumumon hausa ba cikin sallah ba sai ka bari in ka sallame sallah shi ma dai a, addu'a cikin tsakiyar dare cikin duhun dare tana daga cikin addu'o'in da Allah yake karba to sai ka zanna bayan ka sallame sallah kai addu'a Allah ya sa mu dace wannan yake tambaya menene ma'anar hadisan la ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allah yad'una lahu waladan wa huwa khalaqahum wa huwa yarzuquhum a hadisi yana cewa babu wanda ya kai Allah haƙuri haƙurin cutar da mutum za ya ji ya daure to babu wanda ya kai Allah kuma Allah ta'ala shi halicci mutane yana musu arziki amma kuma suna roƙon wani shi shi ke baka amma kuma kada sai ka ce wani ba ni to ka san babu wanda ya kai Allah haƙuri ko ana haka amma Allah bai halaka mutumin ba bai raba shi da rayuwa ba kuma bai hana mai arzikin ba ya ci gaba da bashi wani ake roƙo amma Allah ke bada wai ka ba wanda ya kai hakurin Allah Allah ya samu dace shikenan malam a bar sai rana ya ce ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم الله كبيا من دبك تمنا الخير الله كسامو cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka mana karshen walalu gaba da ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah Allah ka kawo karshen zaman banza da zaman kashe wando da muke ya Allah ka kawo mana aiki mai albarka ka kawo mana kasuwa mai albarka ka taimaki yan ka ka taimaki yan kasuwar mu kanana da manya Allah matsalolin da suke fama da su Allah ka kawo musu karshen su ya Allah Allah ka yaye mana duk matsalolin mu ya Allah ka wadata mu da abinci ya Allah kuma ka hore mana abin sayin shi ya Allah Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu da suke ya Allah Allah kai mana maganin mugaye da mugunta su ya Allah kai mana maganin zalunci da azzalimai ya Allah duk wani azzalimi da yake zalunta bayan Allah ya Allah kai maganin shi ya Allah yan bindiga da yan ta'adda da barayin daji da suka addabi mutane ya Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah ka watsa hadin kan su ya Allah Allah ka hada su wala tsakanin su ya Allah Allah ka kawo karshen Yahudawa da wadanda suke goyon bayan su da wadanda suke ba su makamai malamai da waɗanda suke ba su kuɗi da waɗanda suke kama musu Allah ka tsaya ta su gaba da ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah Allah ka hada su gaba tsakanin su da abokan da abokan haɗin kansu ya Allah Allah ka hada su faɗa ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen zalunci da ta'addancin da suke ma ƴan uwan mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah Allah ka kawo ƙarshen kafirci da kafirai ya Allah Allah ka rusa kafirci da kafirai ya Allah kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka dibo mu da rahmarka ya Allah Allah dan kai ne Allah ya Allah Allah dan mu kuma bayin ka ne ya Allah Allah dan ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba ya Allah Allah ka ji kan mu ba dan halin mu ba ya Allah Allah dan mu bayin ka ne ya Allah kai ka halice mu kai ke ba mu arziki kai ke ba mu kai ke hana mu ya Allah to Allah muna roƙon ka ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu ka ka hana mu ya Allah Allah ka ba mu ka ka hana mu ya Allah Allah kukan da muke gaban ka Allah ka shahi mana hawaye ya Allah Allah ka dibo mana rahmarka ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka samu cika da imani ka yabe mana zanubban mu gaba da ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makoman mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ana kawo shayi na shiru na a wannan mizahi ne ta zama mota sai da ta sai ta mutu an bar rabu da kai a je na sha kwana kawai da ta yi kan bakin wurin ba zai amma dan tara da tashi sai babban komai matsala ko kuma ya dai bari magani Thank you.